أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa, ya sake kawo rayuwar wayannan yammaci na Alkhamis, wanda ya zo daidai da goma sha bakwai ga watan Zulkada, lissafin hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka a bar girmamawa zuwa Madina a bar haskakawa da hasken manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas. Ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan lokaci da muka saba taruwa don sauraron wato hadisai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Allah ji kan shehin malami abubakar gumi, inda yi karatun hadisi cikin littafin Bukhari ya ce karatun hadisi da aiki da shi, shi ne zaman lafiya ga musulmai. Haka ne ko? Ƙur'ani a suratul amfali Allah maɗaukaki ya ce wa makanan lahu liyu'azzibahum wa an tafihi. liyu'adhibahum lamul juhudi ce Allah bai kasance zai yi azaba ga al'umar annabi ba matukar annabi na cikin su ko dai manzon Allah yana da rai ko bayan ya mutu matukar ana aiki da sunnoninsa to azaba ba za ta zo ba ga al'umma wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba zai wa al'umman nan azaba ba matukar suna istighfari suna zunubi amma suna neman gafarar Ubangiji, Allah ka shiryar da mu, Allah ka gafarta mana. To, in ba manta ba satin da ya gabata, mun karanta wasu hadisai kusan guda hudu, ba mu fassara su ba ko kuma ba mu ji sharhin da Malam Usaimi ne ba a kansu. lokaci ya cin mana, don haka yau matashiyarmu shi ne sharhan hadisan da muka fassara a zaman da ya gabata na satin da ya wuce. Shi sa mala ya fara da cewa a sharhu, sharha kenan hadisan hazi min al'azkari lati tuƙalu duburus salati. Wannan suna daga cikin hadisai da ake faɗansu a bayan sallah, shi ne dubura. الحديث الأول عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه حديثي نفرقو daga cikin hadisai wa'inda muka ji makon da na gabata shine hadisin Sa'ad ibn Waqqas annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yata'awwadu bi hadhihi al-kalimat dubura kulli salati wato manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomin a bayan wato kowace sallah in manzon Allah yayi sai ya nemi tsari daga waɗannan ababai me yake cewa wani irin zikiri yake yi shine Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli ya Allah ina neman tsarinka ka tsare ni daga yin rowa an ji na farko wa a'udhu bika minal jubuni kuma ina neman tsarinka daga tsoro banda tsoro ko wa a'udhu bika min arudda min an arudda ila arzalil umuri kuma ina neman tsarinka kada a mai da rayuwata ta zama mafi ƙasƙancin rayuwa, mafi walaƙantuwar rayuwa, Allah ka kiyaye mu. Manzon Allah yana wa'yannan afkar, kuma matuƙar kana koyi da manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama, sunna ne kai koyi da shi, kuma abin da ka roƙa sai Allah ya biya bukata. Wa'udu bika min fitinatid duniya. ina neman tsarinka daga fitina ta duniya, wa uzu bika min fitinatil kabari, ina neman tsarinka daga fitinar kabari, ko gawa ka kai kai ka sani, wanda ya fi kowa kuɗi a garinku, ya fi kowa mulki, ya fi kowa ilimi, in aka kai shi aka sa shi a wannan. Hmm? Yadi biyar ne ake lallaɗe mutum a cikinsa wannan likafan, duk kuɗinka. ba za ma a sai mai tsada ba an hana. Sabai suka yi wasiya cewa kar a yi israfi a wajen likkafaninsu, mana kar a sai abu mai tsada ba kaman kafirai ba ne, in mutum babba ya mutu akwatin da za a binne shi, akwatin ma sai ka ji na miliyoyi ne, bayan shi mushe ne fa a ciki. Sabon manzon Allah suna cewa kada a yi almabazzaranci a likafaninsu, domin likafani a yi shi abu mai daraja mai kyau ya fi dacewa da mai rai. Daka manzon Allah ya ce a samu farin yadi a nan naɗe mutum a ciki, a tona rami siriri bai bi tsawon filan nan ba, a sa shi a ciki, a rufe in an ga kafa, yanzu a kana cikin masallacin nan wai zafi ya dame ka zai ka fita waje ko? to za a sa ka a kabari, ba mai baka fanka balle AC sai aikinka da imaninka da bin sunnan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da yin addu'o'in nan da annabi ce ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga azabar kabari, Allah ka tsare mu. Wa'udu bika min fitinatil kabri ko? Annabi ce, Ya Allah ina neman tsarinka daga fitina ta kabari. wannan hadisi na farko kenan wa kadhalika hadithu mu'adh bin jabal haka ma hadisi na biyu wancan na sa'd ibn waqqas hadisi na biyu manya ne duk sahabba mu'adh dan jabal anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu fi duburi kulli salati mu'adh yace a bayan kowace sallah annabi yana kan faɗi wannan addu'a Allahumma inni ala dhikrika ya Allah ka taimaka mun bisa ambatonka, mun yi bayanin zikiri ko? Ba irin zikirin da ake na son zuciya ba. Wa'ala shukurika, ya Allah ka taimake ni in gode wa ni'imomin da kai mun. Wa'ala husni ibadati, ka taimaka mun in kyautata bautarka. Fa kalimatu duburil alƙa'idatu fiha, kalman dubur, in aka ce dubur. ka'ida akan kalmar dubur annahu kana idza kana al-mazkuru azkaran idan abin da aka ambata bayan dubur zikiri ne fa inna yakunu ba'da salami to bayan sallama dubur kenan bayan an yi sallama a sallah sai ayi wa idza kana al-mazkuru du'a'un in ku abin da aka ambata a dubur addu'a ne, fa inna ya kunu ƙablar salami, sai a yi shi gabanin sallama cikin sallar kenan bayan tahiya, lana ma ƙablar salami, domin abin da yake gabanin sallama wa ma ba da tashahudi da bayan tahiya huwa duburin salati. Gabanin sallama, bayan gabanin sallama bayan tahiya shine duburus salati wa kama qala shaykhul islam ibnu taymiya malaita kamar yadda shehin musulunci ahmad ibnu abdul halim ibnu taymiya yace duburu shay'i min shay'i haka ne ko duburar abu yana duburar ka ai tafiya kake da ita ko baka barin duburar ka sai ka je kashi ya kama ka ka kasa yi duburu shai'i mina shai'i, duburar kowane abu tana tare da abun, baya barin ceton. An gane abin da ɗan taimiyya yake nufi ko? Fassara ce mai kyau. Wajen mu gane kenan addu'ar a cikin sallar za a yi ta. Kama yuƙalu, kamar da ake cewa duburul haiwani, al-mu'akhira. kamar yadda ake cewa duburar dabba shine can duburarsa ta ƙarfi wa ala hadha yakunu hadisu sa'd ibn abi waqqas akan wannan za a dauki hadisin sa'd ibn abi waqqas wannan addu'ar bayan tahiyya ake yin ta kafin sallama wa hadithu mu'adh bin jabal da wannan hadisi na mu'adh dan jabal yakunu hadha addu'a qabla an tusallima wannan addu'ar ya zan gabanin sallama وإذا انتهيت من التشهد ومن قولك إنك قاري تهيا كقاري فإنك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بأنك قاري وانا تقول اللهم إني أعوذ بك من البخل يا الله إنا نيمن أرنك كأريني دقروا والجبن دقروا wa'udhu bika min an arudda ila arzalil umur ina neman tsarinka kada a maida ni rayuwa mafi kaskanci wa'udhu bika min fitnatid dunya ina neman tsarinka daga fitinar duniya wa'udhu bika min fitnatil qabri ina neman tsarinka daga fitinar kabari akwai fitina fa a gaban mu hadi kamsatu ashiya wayannan ababai guda biyar tasta'izu billahi minhunna ka nemi tsarin Allah gare su. Al'awwal al-bukhul, abu na farko da ba ka nemi tsarin Allah a kai shi ne rowa, al-bukhul, wa man ya bakal, wa inna ma ya bakalu an nafsi, wadda da ya rowa da abin da Allah ya bashi. To ya yi wa kansa fa, ilimi Allah ya baka ka ƙi ka koyar, ka ƙi faɗin gaskiya a kanka. Mulki Allah ya baka ka ƙi taimakon addini a kanka. dukiya Allah ya baka kaki aikin addini da ita a kanka, za ka yi kuka ranar da kukan ba zai ma amfani ba, Allah ya tsare. To, me ake nufi da albukul ya ce, Ashihu bil mal, ƙoro na dukiya shine albukul, hatta a kanka ma tsoro kake kaɓar da kuɗinka, Allah ya kiyaye mu, kasan kuɗi haka yake. Abu Sufyan yana da mata, mai kuɗi ne attajiri ne. amma kuɗin cefa ne ba zai iya bayar ba. Matar ta zo ta ce wa manzon Allah, Inna Aba Safiyan, rajulun shahihun, ta ce mijina Abu Safiyan mutum ne mai ƙoro, baya ba mu abin da za mu ci ni da ’ya'yana ya ishe mu, sai fa in na ɗauka a kuɗinsa bai sani ba, shin da laifi in na ɗauka muka yi cefa ne? Annabi ce, Ki ɗiba bil ma'arufi. ɗebi amma gwargwado yadda shari'a ta ce ki ciki ƙoshi da ke da ‘ya'yanki irin cin arzikinsa shi ne bil ma'aruf ka san wajen ci da iyali Allah ya ce wa liyun du sa'atin min sa'ati mabucin yalwa ya ciyar da yalwarsa in za a miya da kaji a yi miya ba iri ɗaya ba a yi ka san a hausa ne abinci in miyar kuka miyar kuka ko tuwon biski tuwon biski babu lemo babu ɗan gwanda kowa yana basa Allah kiyaye daga kayi gabar ɗin nan zaka fara ganin canjin abinci kana ƙara gabar ka saki ga nan ɗin ma an wuce su wani gun kafin ka ci abinci sai an baka shurba a fataiza ne wani ɗan romo yana nan ka kurɓe shi an haɗa masa kayan haɗi ɗan gane ga kayan marmari in ka ci abinci ka ci neutralizer ne abincin zai fi digesting da wuri kar ka bar mamarka in ta ɗiga in ka fara tsufa ba zai yi aiki ba sai ka in ka zo ba haya sai kana yunkuri dubura tana darewa kai za ka gyara abin da za ka ce da haka sai manzo Allah ya ce mata ta ci ta ɗauka bai sani ba da in ya sani ba zai yarda ba ka san wasu sun yi aure da kuɗi to wannan shine ashihu Allah ya tsare mu al-bukhlu bil maliku rowar dukiya shine al-bukhlu asani aljubun na biyu kuma tsoro muka ce banda tsoro ko to menene wa huwa shuhhu bin nafs kai rowa da ranka baka iya bada ranka dan ka kare sunnar annabi tsoro ne wana in kaga cikin mutane kai sunni ne sai ka fada bayan yan bid'a in kaga wani babban mutum ya magizo sai ka tsuguna ka gaida shi baka san Allah ba banda tsoro nan za ta shiga, ka ji fassararta, Allah ka shirya da mu. Falbukulu an yamna al'insanu ma ya jibu alaihi bazaluhu min mali, rowa shi ne mutum ya hana abin da ya wajaba a kansa ya bayar da shi na dukiya min zakatin kaman zakka don rowa mutum ya ƙi. In ya yadda wajibi ne ɗaure shi ake a fitar da ƙarfi. a komai masa bulala a ɗaure shi, kaji ko? Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Maɗanul baki gani yuhillu irbahu wa uqubata idan wadata ya zama matsolo shine maɗalu, ba wuce ɗan gyara ya, idan mai dukiya ya zama matsolo, kaji ko? To wannan yana halatta cin mutuncinsa, kana rowa anguwarku wani an yi gobara a wani gudu mai kuɗi ne mutum. Duk anguwar sun san shi da kuɗi baya taimakon kowa. Sai wani ya ce, ai dama an ce faɗaɗɗe ne, bai kai kwalala ba fa, ba ruwansa, a ransa so yake gobarar ta ci. Inda yana alheri sai je ya faɗa wuta, da ya san ana ‘yan mar wani abu a ciki. Torowa bala'i ne ga mai yin ta Allah ya tsare mu. kuma duk mutanen da kuke tare sai sun washe ka ka sani ko baka sani ba ko matar ka ce ai alhaji ba zai yi ba Allah ya sauke au nafaqatin ka gani ko ko ciyarwa na abinci ka hana muna gane ainihin jubun ko duk tsoro ne wai tsoron kar kudin sa ya kare au ikrami baifin ko ya yi baƙo ba zai iya karrama baƙon ya girmama shi ya canja masa abinci mai kyau kwana uku ne kawai aka ce, baƙo in ya zo karka tambaye shi, ka ba shi abinci, ka ba shi gun kwana, ka ba shi komi da yake so, kwana uku na hudu zai ka ce to, an haɗa, sai in kai ka ga dama, isani bayan isani, amma kwana uku haƙƙi ne a kanka, kuma annabi ya ce baƙo yana zuwa da arzikinsa, kuma ya tafi da gafarar wadda ya sauke shi, kasan dai annabi baya ƙarya. To, duwa'in abubuwan an zub da su yanzu, ba sa tasiri, kawai kowa so yake ya fi uwansa kuɗi, gasa ko ba ta da kyau Allah ya tsare. au gairi zalika ko abu da yake ba wannan ba abubuwa suna nan da yawa masu kama da wannan wa ammal jubunu amma tsoro bi an yashuha al insanu bi nafsi mutun ya rowar kansa la yaqdimu fi jihadin ba zai iya fita wajen jihadi ba don me yaksha an yi kutala wai tsoro yake kar a kashe shi mutuwa ko yadda kake gude mata can za ku haɗu da ita wala yatakallamu bi kalami haqqin yaksha an yusjana ba zai faɗi wa'azin gaskiya ba don tsoron kar a kai shi gidan yari, kar a kai shi jaru, kar a kulle shi, kar a hana shi abin cefa ne, kar a ce yana da tsaurin ido, ba zai iya cewa, kaza mai yinsa kafiri ba ne sai ya dinga dabaru, ai ba kyau. Ka faɗi rashin kyawun, ai kala-kala ne, akwai rashin kyan da in an yi jahannama zai kai mai yinsa, to dole sai ka fayyace. Latubayyinun na holin nasi, wala taktumunahu. In ka ƙi yin wannan bayanin, ka ƙi ainihin ka ɓoye shi, to, layin kuɗe da wanda Allah ya faɗa a bayan ara su ne Yahudu, fana ba wara a zuhurihi, sun yi wurgi, sun yi jifa da shi bayan bayansu, tamfar ban sani ba. Wa ma ashbaha zalika da abin da yake wannan, fa haza jubulun wannan shine tsoro. Tsoron faɗan gaskiya ma Allah ya raba mu da shi. Wa amma a'udhu bika min an arudda ila ardalil umr da ya ce, “Ya Allah, ina neman tsarinka, kar na koma rayuwata ta zama ƙasƙantacciya, walaƙantacciya, yaya take?” Allah ya saka wa malam da alheri. Arzalu, ya'ani, arda'uhu mafi muni, wa an rayuwar da tafi tawaya, wa zalika ala waje haini, rayuwa takan zan walaƙantacciya, ƙasƙantacciya ta fuska biyu. Alwajahul awwal fuskar farko da rayuwarka za ta walakanta, an yi hudisa lil'insani hadithun, wani abu ya faru ga ɗan adam, fa ya tallu bihi aƙalu, sai hankalinsa ya gushe ya rasu, ya ragu, irin tunaninsa da gane abubuwansa da fikirarsa duk ya tafi. Wannan shi ne komawa rayuwa mafi ƙasƙanci. fayuhudi sai ya dinga abin da bahaushe yake cewa sambatu ka ji mutum tsoho da jikanu yana cewa a kai shi gun babansa to ya kaga ko yana gida ya ce a kai shi gidansu kaga ya yi sambatu bahaushe haka ya cewa kalmar sambatu kamar hauka ne na'am fayuhudhi ko eh fayaraddu ila ardhalil umur wannan in yayi haka ya koma rayuwa mafi walakanci wa yasiru kasabi kaga mutun ya zama kaman dan yaro ka san yaro shirme yake ko to haka in mutun ya tsofa yakan koma kowa gwargwadon irin rayuwarsa da yi in kai alheri to ka zai zama alheri, ba za ka yi irin wannan ba, da duk irin baiwar da Allah ya baka, ka taimaki addinin Allah, to Allah zai kare ka daga wannan sambatun. Kama yujadu haza fil hawadith kamar da ake samun irin haka ga abubuwan da ke faruwa, yujadu ahadun yusabu bi hadisin, za a samu mutum, wani abu ya same shi, fa yaktallu mukhuhu bargonsa ya lalace, sun mai kunu kasagir ya zama kaman ƙaramin yaro, au ya kuna zalika an kibarin, ko wannan ya same shi lokacin da ya girma. Wahu waje hutsani shi ne fuska ta biyu, la'anar insana kullama kabira, domin ɗan adam duk lokacin da ya samu girman shekaru, idastawa wa balaga arba'ina sana. in ya daidaita daga mutum ya kai shekara arba'in ba da ya akudu fin naƙas duk wanda ya kai shekara arba'in to kuma zai fara raguwa ganinka zai ragu jinka zai ragu jin ƙanshinka zai ragu jin daɗin abincin naka da kake ɓoye kuɗin ma za ka kasa ci ka ji daɗi la haula wala quwwata kai tarin banza kenan baka more ba walakin nasu yakhtalifun amma mutane sun sha bamban a wajen wannan raguwan. Ahadun yankusu kasiran, wani da wurwuri zai lalace, ka gan shi ka ni na ga wani kaman wane, sai a ce ma shi ne ce, dab, Allah kiyaye duniyan nan, ko ba a haka, Allah ya sauƙaƙe. Daga shekara arba'in fa, Allah ya ce, awalam nu'ammirkum ma ya tazakkaru man tazakkara fihi wa ja'akumun nadhir Allah ce shin yalla ba mu rayar da ku ba ne, irin rayuwar da duk wanda ya kamata ya ji wa'azi, wa'azin ya mara amfani, mun rayar da ku wannan rayuwar, kuma mai gargaɗi ya zo muku, waje a kumun nazir, malaman tafsiri suka yi ta bayani me an nazir suka ce a shaibu, furfura, amma wa'azi in kai furfura ko ƙwaya ɗaya ce, ka tuba kawai kai babba ne, mutuwa ta baɗa ma gishiri in ji bahaushe. ka san miya in an sa gishiri a ci za a yi la haula wala quwwata ya kake kallo na baba nazir kenan wasu ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan annabi shine annazir sunan annabi ma nazir naziran lil bashar annabi yana gargadi ga talikai baki daya bayan wannan fa almautul ahli wal aqarib iyalanka su mutu abokanka na kusa da kai su mutu hai gargadi yake ma kai ma za ka bi su inda suka tafi nan ka kusa waja'akumun nadhir mai gargadi ya zo muku Allah ka sa mu gargadu an gane wannan walakin ahadun yankusu wa ahadun yankusu qalilan qalila wani kuma kadan hankalin sai ya ragu kadan sai ba wani lokaci kadan ya ragu ganin ma haka jin ma haka jin kanshin haka sautin abincin jin test din zauki shi ma kadan lakin na la budda an yankusa idza balaga 40 faqad istawa wa kamula sai dai ba makawa kowaye sai ya ragu in ya kai shekara arba'in ya kai makurar shekaru na ainihin daɗuwa sai idan abu ko ya cika raguwa zai lokacin da aka saukar da a yau ma ya isa ladina kafaru min dinikum wala takshawhum wakshawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina sabai sai suna murna wasu sai na abakar yana kuka aka ce ya kai kana kuka ya ce eh idza tamma shay'un bada'a naqasu idan duk abu ya cika to raguwa kuma ai zai ko budurwa ce ta cika zai ka ganta kace ni wancan ne kuwa bata samu miji ba a lokacin da take nema lalacewa za ta yi ta cika ta batse kaga batsewa ai zuba ne Allah ya shiryar da mu Hausawa sun yi wata waƙa Hausawan da suka ce budurwa ta cika ta batse, talauci ya hana aurenta, yanzu ma muna ciki ba. Suka ce talauci ko kuma butanci. Allah shiryar da mu. To kun gani, ina ne? Na'am, wa shehu idan stawa wa kamula a kaza fin na duk abin da ya daidaita ya cika to kuma sai raguwa sai raguwa wa minan nasi man yarad man yuraddu ila ardhil al-umru fi quwwahu al-hissiyya daga cikin mutane akwai wanda za a mai da shi ga rayuwa mafi kaskanci a karfinsa da ake ji ana gani yana da karfin ido kaga ya fara dindimi dindimi yana da karfin jiki da in ya rike mutum biyu ba za su je ko ina ba yanzu ka taba shi sai ya fadi kaga an ji an ga wa quwahul aqaliya wani ya ragu a ƙarfin hankali fa yadhafu badanuhu jikin ya rauni wa yataju ila man yahmiluhu ya buƙaci wanda zai dauke shi ba zai iya tafiya ba shekaran jiya muna zaune wani mutum mai ƙarfi ne da ya zo an ɗanyi ruwa zai tsallake da kyar ya sa ƙafa da ƙarfa ne kaga wa'azi ne wannan Na'am, waiwaddi'uhu yana alwala ma sai an masa, waiwajjihu wa ma ashba zalik, da wanda zai dinga shiryar da shi da abin da ya kama da wa'in Au aƙaliyan ko mutum ya ragu a hankalce, bai su yahzi ya dinga ainihin wato sambatu, wala ya dari ma ya ƙon bai san abin da yake faɗa ba. Shi dai magana yake amma bai san menene ba. farraddu ila arzalil umuru yashmilu haza wa haza komawa zuwa ga rayuwa mafi kaskanci ya kumshi wannan da waccan na bayan haza wa haza ma kana bi hadithin abin da yake yiwa saboda wani abu kamar yanzu in ka buga kanka wani gu wani ya zama dalilin zama galau galau kenan wama kana bi sababin tuqamu sinnu bihi wani kuma dalilin na tsabar shekaru ne a duniya sai ya rudi thumma innal insana idza wasala ila hadhihi alhal sannan dan adam in har yake wannan hali nas'alullaha an yu'idana wa iyyakum minha malai ce muna roƙon Allah ya tsare mu mu da ku daga komawa arzalil umuri shi yasa annabi yake neman tsarin Allah kada ya kai wannan hali fa inna alahu yamullu yamullunahu ko iyalansa su za su dinga ainihin ɗawainiyarsa ahluhu alladhina hum ashfaqun nasa bihi wato suna ɗawainiyarsa ta hanyar kosawa da shi mallu kenan yamulluna danginsa sai su kosi da shi wani ma Allah Allah yake ka mutu ɗanka ne ya huta ko bakka ko kobo ya huta da wanke ma riga da kashi da kake musu da fitsari irin yadda ɗan kai ya maka yana yaro ka ɗauɗawainiyarsa shi ya gaji ko ba haka turawa sai suka yi gidan tsofi in kai shekara sittin sai a kai ka can ɗanka in zai wuce gun aiki ya zo hai Allah kiyaye kaga shi ba lada yake nema wai ka gama a duniyar ka kai mu kuma aka ce a lokacin ne za ka samu lada dangane da haihuwar da uban ya yi maka, kaga bambancin musulunci da kafirci kenan, cikin musulunci akwai rahama da tausayi da jin kai, a kafirci ko kawai fa'idar duniya ake nema, Allah ya kiyaye mu. Wa rubama ya turakuna fi makanin ta takaffalu bihil hukumatu matsalan, ka gani ko? Da yawa sukan bar uban nasu, ko kakansu a wani guri wanda hukuma ne take ɗaukan nauyin tsofi marasa gata ko tsofin da ‘ya'yansu ba za su iya ɗawainiyarsu ba a kai a turai duk kowace ƙasa akwai irin gidan tsofi. Nan garin ne babu, ban san Abuja ba, da yake ƙanwar turai ne ko? وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضاه ba shakka ko mutum ba zai yarda da wannan ba wala yarda li nafsi an yasila ila hadha al-had mutum ba zai so a je ƴaƴanka suna kyamar ka ba ai ko suna wannan tsoho ya matsa mana a gefe fa ba za su yarda yaji ba wa tasqudu aidan anhu salah kai akwai lokacin da sallah ma za ta tsare akan mutum saboda ya tafi arzalil umuri wa yasqudu anhu sawm azumi ya tsare a kansa wannan ka asili yake dama an ce tsoho babba wa alal ladina yudiqunahu fidyatu da'amu miskinin wanda za su iya azumin amma da wahala sai aka ce tsoho da ya shekaru da yawa da mata mai tsohon ciki wal murdi'i da mai shayarwa za su iya azumi amma da wahala to kar su yi azumi wa tasqudu anhu alwajibat abubuwa da suke wajibai sai su saraya a kansa lannahu wasala ila haddin yartafau anhu taklif dan ya kai wani haddi da taklifi ma'ana abin da Allah ya dora wa bayinsa na ibada na shari'a ya sauka a kansa wa a'udhu bika min fitnatid dunya gaba ta gaba ko ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga fitinar duniya duniyar nan a cike take a duniya malyana bil masa'i duniya tana cike da musibu wa ma'azama fitinatud duniya mala yace kai mamakin girman fitinar duniya wa aktharul maftunina fid dunya kai mamakin yawan waɗanda suka fitinu a wannan duniyar la ma fi asrina hada ballantana ma a wannan zamani namu malam shi ya mutu Allah ya gafarta masa wa asruna hada huwa asrul fitna Allah dukan usaimi yace wannan zamanin namu zamani ne na fitina. Kama ƙalan Nabiyu sallallahu Alaihi wasallama, tamfar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ce, Wallahi, annabi sai da ya rantsuwa. Wallahi, ina rantsuwa da Allah, mal faqaru akhsha alaikum ni ba talauci nake jiya muku tsoro ba al'ummata wa inna ma akhsha an tuftaha alaikum ad-dunya kawai abin da nake tsorace muku ai muku budi ku samu rayuwar duniya kudin nan da kuke so ku samu mata ku samu benaye ku samu manyan motoci ku samu ba shine duniyar ba dai sune zuyyina lin-nasi hubbu shahawati an kawata wa mutane son abin sha'awa mi minan nisa'i kaji mata wal banina da yaya wal qanadiril muqandarati da dukiya da ake taskancewa wal qanadiril muqandarati wal mi min adh-dhahabi wal fiddati ko na dinare da azurfa kaman kace dalar america yau da euro ko pound sterling shine min adh-dhahabi wal fidda shine wal qanadir al muqaddarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal har da abun hawa na alfahari kaji motar miliyan 150 wani yana da guda goma shi kadai in ka bincika kawunansa da baffaninsa wasu ba sa iya biya wa 'ya'yansu makaranta kai ma ka san makomarsa. Wal an'am da san garke, wal harf da kowa yana da gonarsa, da shaninsa garke ya ɗaure, ai ba ka da kai ba ka investing. Investing ka kama rakatul fajari, ka yi karatun ƙur'ani shi ne ba salihat, amma don kayi garken shanu kayi gonakai kayi waye irin in kayi ritaya a gwamnati duk abin da za a koya ma wai kar ka tozarta a duniya kuma sai ka tozarta dan baka san wannan addu'ar ba baka iya ta ba baka koye ta ba ba a rene ka ba akan ta sai ka koma arzalil umuri in baka dawo makaranta ba baka da ahalari sai jarida awwalu ma yajibu alal mukallafin ka kullun mai font tace a kawo ma jaridar yau, kai up to date ne. Oh, ko baka iya sallah baka ce kai up to date? Baka ba za zakka, kudinka yana wani banki a wata ƙasa, har na suna juyawa, ka bar garinku cikin yunwa da talauci, in an ce Allah kai ma zai ka ce, Amin, ka ɗan yi wani masallaci ƙanƙani, ka ɗau malaminka da kake so abin da zai ma zai ma. Allah ya kiyaye malin fada baya saba wa alhaji saboda shi zai daudawainiyarsa ko sallah za a yi in yace kar a yi mai tsawo ba zai ba in yace ya tsawaita sai ya je ya karo hadda Allah ya kiyaye mu kaga baka da freedom kenan baka da yanci musulunci ko ya kawo yanci a mutane an gane Allah ya shiryar da mu. To yace akwai annabi yace baya ya fi jin tsoron a buɗa mana duniya. Fatatanafasu ha kama tanafasa ha man qablakum ku dinga ainihin wato gasa akan duniya kamar yadda na baya su ma wanda suka gabace mu da Allah ya ba su duniya suka yi gasa akan duniya. fatuhlikakum kama halakathum duniyar sai ta halakar da ku tamfare da ta halaka ku wa hadha huwa alwaqi'u fi alwaqt alhadir mala yace wannan fa shine abin da yake aukuwa a wannan lokacin futihat alaina ad-dunya min kulli janibin mala yace an bude mana duniya ta kowane gefe min kulli shay'in duk abin da muke so gashi min kulli waje kowace fuska ga ta nan manazilun, kusur, gidaje da benaye, almulok, mulki, marakib, kamarakib almulok, abubuwan hawa kamar irin motar sarakuna ɗin nan, da motar masu kuɗi, kasan daban suke. Mota ɗaya sai ta sai motocin mutum ɗari. Wa malabis da tufafi na kecere ni, wa maɗa'im da abinci, masharif, abin sha duk gasu an buɗa, futihat basaran nasu al'ana an kawo komi gashi mutane yanzu sai suka kasance laisa lahum hammun illa al-budun wal furuj mutane ba abin da ya himmat himmar su cikin su da farjin su la haula wala quwwata illa billah yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'amu karshen fa wan naru masawallahu idan himmarka cikinka himmarka farjinka matarka kawai ka gyara ta ka ganta ka ji daɗi ta biya ma bukata, uwarka ko oho, kanwarka ko oho, kaninka, mai unguwarku a cikin wahala, ‘ya'yan anguwarku, ‘ya'yan musulmi cikin walakantuwa, babu abinci ga yunwa ga talauci, ga kakanika ga ha'ula'i, sai dai naka kawai. Abin da laraba suke cewa anani, anani, ana, anani shine in dai ya samu kowa ya rasa ba ruwansa shi. kuma zai ce mama bai samu ba kuma ya samu ya iya munafircin ɓoye samu in babu ko ya fi kowa bayyanawa kuma da akwai za ka sha duka gobe inda za ka Allah ya tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce irin wannan yake jiye mana tsoro mutane ba su da wani abin da ya dame su sai cikinsu akan ciki ake komi da fardi futinu bid duniya shine an fitine su da wannan duniya nas'alullah al'afiya malaci muna roƙon Allah yayi mana ahuwa yayi mana lafiya akan wannan ya tsare mu fitnatud duniya azima malaci fitinar wannan duniyar babba ce yajibu alal insani an yantabiha laha wajibi ne mutum ya faɗaka ya gane akwai fitina a duniya ولهذا قال الله عز وجل mala yace don haka ma Allah wanda ya buwaya ya ɗaukaka ya ce, Inna wa'adallahi haƙƙo, lalle wa'adin Allah gaskiya ne, wala ta gurran na kumul hayatun duniya, kada rayuwar duniya ta ruɗe ku, wala ya gurran na kun billahi gharur, kada mai ruɗi ya ruɗe ku, ya raba ku da Allah. Wa'udu bika min fitinatil kabri, gaba ta gaba. Neman tsari daga fitinar kabari. akwai fitinar kabari, akwai azaba a kabari, karkace daga duniya sai Kaduna, ul, daga duniya sai barzaku, a kabari za ka gane masauƙinka na lahira, in ka ji daɗi daɗin lahira ya fi, in ka ji takura da wahala to, da za ka samu karkaje lahirar karkaje, amma ba ka yi ba, sai ka je. أو من عذاب القبر هو فتنة القبر كو عذاب القبر وفتنة القبر أيضا فتنة عظيمة فتنة القبر إتما فتنة تيمي جرمة إذا دفن الميت إذا أكا بني ود يموت أكا ساشي أبوسو أكا سيشي كشيسا وانصرف عنه أصحابه mutanensa da suka je ‘yan uwansa da abokan arziki da ‘yan unguwa da sauran jama'a wagairuhum aka binne shi suka tafi, hatta innahu la yasma ƙar'ani alihim har yana jin takun takalmansu, kaji fa, ana binne ka rai ya dawo, kana jin takun sawun masu binne ka, ka san an shiga bila'i, a wannan ɗan ramin. Mun sarifina anhu yana jin takun takalmansu sun juya ga barinsa, a tahu malakani. sai mala'iku biyu su zo masa su duro masa, yuƙalu la'adihim al-munkar wal'akarun nakir, ɗaya munkaru ɗaya nakiru, shi ne walakiri in ji bahaushe, walakiri ɗaga shi buga shi dim. Ka san wannan? Eh? Walakiri ɗaga shi buga shi dim. Allah ya sa kare ya buga mu. Amin. to wa'annan mala'iku yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi za a tambaye ka waye ubangijinka wa miye addininka in ka ce tijjaniya fa wuta zaka balle ka ce faira ko ka ce shi a makiya annabi da sahabbansa duka ƙarya ne son sayyidina aliyu dan sayyidina aliyu yana son sayyidina abubakar wallazina ja'u min ba'di yuhibbuna kaji abin da Allah ya ce muku mun yarda da na Allah sayyidina aliyu shi ya rawaito hadisi da yake nuna karamcin sayyidina abubakar ne siddiq cewa manzon Allah da kansa ya ce sayyidina aliyu wato sayyidina abubakar ya ce ababakarin atiƙullahi minan nari abubakar Allah ya ‘yanta shi daga wuta ba shi ba ta, domin zalika sumiya atiq daga lokacin ake ce masa atiku, shi ne ba wuce ce atiku, atiku ne, kai atiku ba mina ka canja ka, atiku ne kana iya cewa abubakar atiq, kamar da ka ce masa siddiq, sunansa ne siddiqu, aikinsa da imaninsa ya bashi. ba buri ba ne. Kun ga Sayyidina Aliyu ya san darajar Sayyidina Abubakar Siddiq. Na'am, idan kana muminin khalisan ajaba bisawab idan mutum mumini ne tsantsan mai imani sai ya amsa bisawabi da katari, an san katari ko? Ya amsa dadai shine sawab. wa ƙala rabbi Allah ya ce Allah shi ne Ubangiji na, Nabi Muhammad ce annabi na Muhammadu ne, in ka ce shehu ta, akwai guduma da suke duka da ita za ka je a gaba, walahun maƙami umin hadida, wani in ya karanta gun sai ya dariya ya ce, ba mu san za mu shiga aljanna ba, amma gara da Allah ya guduman nan, Allah kiyaye mu. wa diniyar Islam ya ce addini na shi ne musulunci, kaga tambayar da sauƙi, amsar da sauƙi, amma fa sai in kana da imani ka amsa. In ka yi gargar, ko ka yi coge, ko ka raba ɗaya biyu ba za ka iya tuna wannan ba. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويذل الله الظالمين الله يكيه wa idza kana mura'iyan idan yana addinin na gasken yake amma darriya yake yi don a gani a ce yana yi dan ya nuna yafi wani dan ya burge aw munafiqan ko yana addinin amma shi munafiki ne ya boye wani kafircinsa shine munafiki kafirin boye wanda ba a yaƙansa. a'adana Allah wa iyyakum min min zalika ko Allah tsare mu da ku kar mu zama munafikai ko masu riya. Ƙala ha, ha, la adari. In sun martamba zai ce, eh, iye, ban sani ba. Fayu rabu bi musrabatin min hadidin, wa musbira min hadidin yuqalu mithlu mudraka shine guduma. Sai su ɗauko guduma ta baƙin ƙarfe, su ta dukansa da ita. Wa kadwara da fi ba'd al-ahadith ya zo cikin wasu hadisai, annahu lawijtama alaiha ahlu minan ma aqalluha mutanen da suke taruwa a mina, alhazan nan, a ce su ɗaga guduman nan da ake dukan ɗan wuta ko munafiki ko mariyaci a kabari ba za su iya ɗaga ta ba. Sai mala'ikun nan, ka san ko suna da ƙarfi, to da ita za a duka mutum a kabari, shi yasa an duka shi sai ya nitse. fatakhtali'u adla'uhu wani hadisi yace kashin kirjansa sai sun nanan ya komo ya shiga sarkafe haka ai nan ba azaba ko azabar da intelligence suke yi kaɗan ne azaba yana kabari sai ka je gun mala'iku ba shiri Allah ya tsare mu Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mu mutu haka ne ko min azamatiya saboda girman guduman nas'alullahi al'afiya Allah ya raba mu da ita fa yasihu sayhatan in aka doka wa mutum in yayi wata ƙara yasma'uha kullu shay'in duk abin da ka sani sai ya ji kukan dan wutan nan yasma'uha kullu shay'in illa thakalay banda mutum da aljan su abba su ji inda za su ji mutuwa za su yi su ba kukan kawai za su ji su mutu. Yani al'insu wal jinsu ne tsakalai ne, wanda Allah ce, Sana furugu lakum ayyuha tsakalan, Allah ce zai bar komi don ya yi hukunci mutum da aljan. Wa hadhi min rahmatillahi wanda yana daga rahamar Allah, an Allah ta'ala la yusmi'una azabar kabri, Allah baya jiyar da mu azabar kabari. لأننا إذا سمعنا الناس يعذبون في قبورهم إن ذا مجي عذاب دعكي ومتاني أكبرنسو ما طاب لنا عيش da rayuwa ba ta yi mana daɗi ba, balle makara huta, to kana dab da kabarin. Wala tankidna idza kana ƙariban lana da ainihin sun ainihin wahalishe mu in suna kusa da mu min wajahaini ta fuska biyu min karabati saboda kusacinsa wa min hadhihi al-aswat al-mus'ida da wannan murya wadda take firgitarwa in ka ji kururuwar yan wayanda ake wa azabar kabari wa in kana gairu qaribin aidan in za'ajna min ko da ba ma kusa da kabarin za mu firgita fitnatul qabri fitnatun azima fitinar kabari fitina ce fa mai girma نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها ألا يقرم مودك دقائتا هذه أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه خمسة أشياء وإن أبا بي من الله أنا قويد صحبانسا سلوكي الله دقائرنس أبو بيار اللهم إني أعوذ بك من البخل يا الله إنا نيمان أرنك دقروا وأعوذ بك من الجبن إنا نيمان أرنك دقروا وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر إنا نيمان أرنك كرنا كوما رايوا ما في كسكنتي وأعوذ بك من فتنة الدنيا إنا نيمان أرنك دغ فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر أو فتنة القبر إنا نيمان أرنك دغ عذاب القبر كو فتنة القبر an gane wannan amma hadithu mu'adhin amma hadithu mu'adhu fa inna an-nabiyya qala lah annabi cewa mu'adhu yayi inni uhibbuka sai da ya rike hannun mu'az ya ce wallahi ina son ka wa aksama wakala ya ce wallahi inni la uhibbuka annabi ya rantsuwa ya ce wallahi ina son ka mu'az wa hadhi munqibatun azima wannan daraja ce mai girma li mu'az bin jabal ta mu'az dan jabal annabi yana son sa radiyallahu anhu أن نبينا صلى الله عليه وسلم أقسم أنه يحبه النبي مرنطوي شوى يناسو معاذ والمحب لا يدخل لحبيبه wato wanda yake so baya ɓoye wani abu ga wanda yake so illa ma huwa khairullah baya ainihin ɓoye masa baya ajiye mar baya mar tanadi sai tanadin alheri wa inna ma qala hadha ya faɗi wannan ne lahu gare shi li'ajali an ya kuna musta'iddan lima yulki alaihi dan ya zan ya tanadin abin da annabi zai jefa mar na wannan wato zikiri lanahu yulqihi ilaihi dan zai lakanta masa min muhibbin thumma qala lahu sannan sai ce masa la ta da anna an taqula dubra kulli salatin maktuba kada ka kuskura ka bari a bayan kowace sallah ta farilla kar ka kuskura ka yi baka ce Allahumma a inni ala zikrika wa ala shukurika wa ala husni ibadati kar ka yi sallah ta farilla ba yi wannan addu'ar ba Allah ka taimaka mun bisa gode maka da ambatonka da gode maka da kyautata ibadarka wa dubur kulli salati na fi akhiri salati qabla salat yana nufin ƙarshen sallah gabanin salama haka za ja fi ba'd riwayat haka yazo a wasu riwayoyi annahu yaqulu ha qabla salam yana fadin addu'ar gabanin yayi sallama wa huwa haqqun mala yace gaskiya ne wa kama zakarna anna al muqayyada bil duburi kamar yadda muka ambata duk zikirin da aka dabaibaye shi da cewa dubur a bayan sallah ai dubura salati in kana du'a'un fa huwa qabla taslim in addu'a ne to gabanin sallama zaka yi wa in kana zikran in ko zikiri ne na daban وهو بعد التسليم وانا انا ينسى باين سلم ويدل لهذه القاعده abin da yake nuni ga wannan ƙa'ida, anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama kala fi hadisi bin Mas'udin fi tashahhud annabi ya faɗa a hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud na tahiya, lima zakarahu ga abin da ya ambata kala sun maliyar tar min addu'a ma sha, sannan ya zaɓi irin addu'ar da ya so, au ma a habba ko wanda yake so, au a ajabahu ilaihi ko addu'a da tafi ba shi sha'awa, amma zikiru wa Allah ta'ala, amma zikiri kuwa sai Allah ce, fa idza qadaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idan kuka kare sallah to ku ambaci sallah qiyaman ai hala qiyamakum alhali kuna tsaye ko kuna zaune ko kuna kishin gide يعني أعني على ذكرك يعني كل قول يقرب إلى الله ذكر الله دم مغنى ذات كيك كسد الله شيء ذكر كل شيء يقرب إلى الله duk wani abu da zai kai ka ga Allah zikiri ne kullu tafkirin yuqarribuka ila Allah duk tunanin da zaka yi ya kai ka kusa da Allah wa huwa min zikrillah yana daga cikin ambaton Allah wa shukurika menene ma'anan shukurika ai shukurin ni'am gode wa ni'imomin Allah, wandifa'in niƙam da ije tun kuɗe uquba a kan mutum. Fakan min ni'imatin lillahi alaina, mala ce, ni'imomin Allah suna ɗewa da yi mana, wa kan min ni'imati in dafa'at anna, uquba ɗewa Allah ya ture mana ita. Wa nashkurullah ala zalik sai mu gode wa Allah akan wannan wa nas'alallaha an yu'inana alai mu roƙi Allah ya taimake mu akai wa ala husni ibadatik me ma'anan Allah ka taimaka mana bisa kyautata ibadarka wa husnul ibadati yakunu bi amrayni kyautata ibada da al'amari biyu yake kasancewa bil ikhlas ka ji mai wahala kai don Allah shine ikhlas bil ikhlas lillahi azza wa jalla mutun yayi don Allah kawai ba don wani ba ba don riya ba kullu ma ƙauya ikhlasu kana ahsan duk aikin da ikhlasin sa yayi ƙarfi shi yafi kyau wal mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da bin annabi ba za ka yi abu ba sai yin annabi ne yayi in annabi yayi maulidi kai in bai ba ko shehi yana yi kace shehi dawo ka tuba dan annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ko ka kai su ne ku duba sahabbai sun ga wasu suna jan tasbihi suke da tsakon kwani wani da ya gani daga cikin tabi'ai ana yi sai ya bol da tsakon kwani yace kun zo da bidiya ko kun fi annabi da sahabban su ilimi su ba su yi abu ba ko kuke yi kaga addinin musulunci balle ka dauki carbi balle ma a baka carbin mai wasu kai daga gani ka san da wani dan dabarbaru a jikin carbin wani a kunne ake ratayawa wani auya za a rataya maka, ɗan shehi kuma baya sawa, sai ɗan zakiru, in mace ne a naɗa mata a hannu, sai yada ta bata, a bata zikirin da Allah bai saukar da hujja ba a kansa, Allah ya kiyaye mu. Na'am, kun ga? kyautata ibada shine a yi don Allah, a bi manzon Allah, dukkan abu in ba a yi don Allah ba, dukkan abu in ba annabi ne ya ka gani kai koyi da shi ba ko ya ce ka yi ka yi, to babu lada ka ɓata lokacinka, ba ka isa ka kyautata shi ba kuma Allah ba zai karɓa ba. Wallahul muwaffiq Allah shi an mai datarwa Allah ya datar da mu, sharhi ya cinye lokacin ko? in Allah kai mu sati na gaba za mu ɗora kan hadisi na 1431 na'am na'am eh ai ba wahala zama za ka yi awa ɗaya ka haddace sai ka bar wasu abubuwa saboda wannan don ya fi duk abin da kake yi Allah shiryar da mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين